بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala dai ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da zamu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da zamu saurara Allah ya sa abin da zamu karanta da saurara ya zama sanadi ya tsira gare mu duniya da lafiya alfarma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yau muna 18 ga watan sha'ban hijirar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama 439 wanda yi daidai da hudu ga watan biyar miladiyar annabi isa alaihi salamu 2018 muna cikin kitabul hajji littafin da ke magana akan gunce-guncen hajji wa'anan muke saboda haka muna cikin babun min aina ya min makka babu kenan ta wanda ya ƙara aikin haji ko ya ƙara umra zai bin makka ta ina yake fita wannan cikin shi ake ya zan ba mu ƙari hadisu babu ba sai lokaci ya yi saboda haka za mu tashi inda muka kwana insha Allah
حدثنا الهويدي ومحمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن قوة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها حدثنا الحميدي ومحمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها وأن الحديث الإمام البخاري رحمه الله يتحدثنا الحميدي يتي حميدي يا من تدمو ومحمد بن المثنى ده محمد بن المثنى kaga kenan hadafin da yayi ya nuna wannan riwaya ya karbi ta daga mutum biyu ya karba daga Humaydi farko ya karba daga Muhammad Muhammad ibn al-Musanna na biyu kenan to su biyun dukkan su kowanne ya ce qala domin kowanne ya ce haddathana Sufyan qala haddathana Sufyan shi Humaydi shi ma Muhammad ibn al-Musanna ya ce haddathana Sufyan dan ba lokaci ne suka faɗi ba amma kowanne dai ya ce qala haddathana Sufyan to sai ya ji kowanne kala da sana su ya da ya ce za ka sai kaji ya ce ƙala duk su biyun sun ce da kuma da muhammadu bin musanna sun ce haddasana su biya ibn uyayna su biya ibn uyayna ya zantar da su an hisham ibn urwa shi kuma ya ji daga hisham ibn urwa an abihi shi kuma hisham ya ji daga baban shi urwa ibn zubair an aisha radiyallahu ta'ala shi kuma ya ji daga ummu aisha yadda Allah tabbata gare ta annan nabiyyi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ummul mu'minin Aisha ta ce tabbas hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lamma jaa ila makka lokacin da ya zo makka dakhala min a'laha wa kharaja min asfaliha ya shigo daga a'laha madaukakinta shine kada'al dakhala min kada'il min as-saniyati al-ulya karatun jiya wa kharaja min kudan min as-saniyati suflati daga saniyati sufla ya shigo ta madaukakin makka ya shiga kuma ta kwari haka ta ta ta ta kasa haka min asfaliha hanyar da take kasa haka ya shigo hanyar da take kan tudu sai an gangaro a shigo makka to ta haka watan ya shigo makka kuma ta haka ya fita sallallahu ta'ala alaihi wasallam kaga alaha shine saniyar kada'i asfaliha kuma wata ita ce saniyar kudal
حدثنا محمد بن غيلان mahmud mahmud ibn حدثنا محمد بن غيلان المروزي حدثنا ابو مصعب حدثنا هشام بن قوه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح بالتدائم واخرج بالكلل من اعلى مكه
حدثنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دخل عام الفتح من كداع وخرج من كدى من على مكة حدثنا محمود بن غيلان عن الإمام البخاري محمود بن غيلان يا زن تدمو واجر المروزي شيني محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا ابو اسامه يجي ابو اسامه يا غنت دم قال حدثنا هشام بن عروه يجي هشام بن عروه يا غنت دم عن ابي يا كربو دغ بابن شان عائشه يا جي دغ ام عائشه دالله تفت غريت ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دخل عام الفتح من كذلك تجي من الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم يا شيخ عام الفتح shekarar da aka yi fatu makkata min kada'in daga kada'i shine madaukakin wa kharaja min kudan min alamaka amma fita min kudan daga kuda saniya can kuma daga kada'in min saniyati uliya nan kuma min kudan daga saniyati sufla duka dai maimaici ne saboda yaduwar riwaya babu wani abu sabo ciki sai da imam bukhari kamar da ya saba in yana da yaduwar riwaya riwayoyi hadisi daya in ya kafe shi ga mutum goma yana iya kawo duk hanyoyin guda goma ya karba daga wani ya karba daga wani ai kaga babu hanyar da ya maimaita kaga nan daga mahmud ibn ghailan al-marwazi daga abu usama daga Hisham ibn Urwa daga Ummu ibn Zubair daga Ummu Aisha na baya kuma watan daga Humaydi Humaydi da Muhammad ibn al-Musanna kaji biyu kenan kowanne qala haddathana Sufyan ibn Uyayna daga Hisham ibn Urwa daga baban shi Urwa ibn Zubair daga Ummu Aisha kaga dai duk ya jiri iri ɗaya ne to sannan can baya ma shi kuma can baya za a ga shi ɗin dai ne duk da wancan na sai da aisha na baya da makarantu jiya kuma na abdullahi bin umar riwa abdullahi bin umar su ma sun kuma mai zuwa ta ta ibrahim bin munzir ta kan musaddad ibn musarhat
حدثنا عمرو حدثنا ابن وهب اخبرنا عمرو عن هشام عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح بالكدائن أعلى أعلى مكة قال هشام وكان قروة يدخل على كلتيهما من كدائن وهدى وأكثر ما يدخل من كدائن وكانت أقربهما إلى منزله حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا أمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دخل عام الفتح من كلاء أعلى مكة قال هشام وكان عروة يدخل على كلتيهما من كداء وكدى وأكثر ما يدخل من كداء وكانت أقربهما إلى منزله الإمام البخاري يجي حدثنا أحمد يجي أحمد بن عيسى الدستري أما ابن مندى يجي كل ما قال البخاري أحمد عن ابن وهب هو أحمد بن صالح المصري ابن مندى يجي دل لوكس إنك جي إمام البخاري يجي أحمد bai faɗi ko Ahmadu ibn Wala ba to amma lura ka gani daga washi Ahmadu ya karbo yace in ka ga daga Ibn Wahab daga Ibn Wahab ne in dai kaga daga Ibn Wahab ne Abdullah ibn Wahab al-Masri to wannan watan watan Ahmadu ibn Salih Ahmadu ibn Salih duk lokacin da kaga al-Imam al-Bukhari ya ce haddathana Ahmadu حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب اما كذا احمد بن وهب نسبه شويه ولين احمد يتو ابن صالح احمد بن صالح اكا الامام ابن مندى يجي suka ce ahmad ibn isa ne al-tusturi to saboda kowanne din yana karba daga imam bukhari na karba daga shi kuma shi ma yana karba daga ibn wahab shi ahmad ibn isa at-tusturi din da ahmad ibn salim al-masri suna karba daga ibn wahab shi dan kawo rikicin da ke tsakani قال اخبرنا امر yace amru ya zantar da mu ya ba mu labari shi ne amru ibn dinar وثبت عمرو بن الحارث المصري عن هشام بن عروة كربو دك هشام بن عروة أنا بي يا كربو دك بابي شيشين عروة بن الزبير أنا عائشة يا كربو دك من عائشة إذا الله تبت قريت عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حقيقة من ذا الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء على مكة من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياشقو مكة من كداء دك كداء من الصنية الهداية على مكة fasarar kada'in din ne a alamar ka shi can tudu tudu ne shine madaukaki na makka qala hisham hisham ibn urwa ce da wancan isnadin dai wa kana urwatu yadkhulu ala kittihima baban shi urwatu ibn zubair yadkhulu ya zama yana shiga makka ala kittihima ta kowanne yana shiga daga kada'in min as-saniyati al-ulya ko kuma daga kudan min as-saniyati as-sufla duk kowanne yana shiga daga su shi ne in baka gane min alakin ta himadin ba sai ya fassara shi ce min kada'in wa kudan shi ne kada'in min saniyatul kuliya wa kudan shi ne min saniyatul suflakin wa akthar ma yadkhulu min kada'in amma inda ya fi shiga ya fi shiga daga kada'in min saniyatul kuliya kenan me yasa wa kanat aqrabuhuma ila manzili domin ita wannan kada'in ta yi kusa da urutun zubairi mana ta yi kusa da gidan shi don haka sai yake ya fi yawan shigowa ta kadade amma kan shigo ta kudade da ya tafi fita ima dukkan su gaba ke da
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حاتم عن هشام عن عروه دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كدائن من اعلى مكه وكان قروة أكثر ما يدخل من كدائه وكان أقربهما إلى حدثنا عبد منزله الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حاتم عن هشام عن عروة قال دخل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عام الفتح من كدائن من أعلى مكة وكان عروة أكثر ما يدخل من كدائن وكان أقربهما إلى منزله الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب عبد الله بن عبد الوهاب يا ذا الجدم قال حدثنا حاتم يجي حاتم يا ذا الجدم عن هشام يا كركوك دك هشام بن عروة عن عروة شيك ما يجي دك بابن شاكك دك بابن شقال يجي دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كلام يجي من الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا شيكو مكة عام الفتح shekarar da aka yi fatu makkata min kada'in daga kada'in min saniyati dunya to in ba galibi shi ne ci ala makka wani ne ci ala makka wani ne ci min saniyati dunya wa kana urwatu akthar ma yadkhulu min kada'in amma urwa mafi yawan shigowar shi makka ya fi shigowa ne daga kada'in min ala makka din wa kana aqrabuhuma ila manzilihi domin watan kada'u kada'u saniya ya fi kusa da gidan shi urwa saboda haka ya fi shigowa ta nan gefen kaga dai ilwar riwaya ce amma dai kaga dukkan shi dukan watan urwa ne urutun zubair eh amma kaga wani taka abdullahi ibn abdul wahhab da imam bukhari
حدثنا موسى حدثنا وهيب حدثنا هشام عن حبيب دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كدائن وكان قوم يدخل منهما إليهما وكان أكثر ما يدخل من كلام أقربهما إلى منزله قال عبد الله كلاء وهدى موضعان
حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبي دخل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عام الفتح من كلائم وكان عروة يدخل منهما كلتيهم كليهما وأكثر ما يدخل من كلاء أقربهما إلى منزله طب كاغنا يتحدثنا موسى يجي موسى بن إسماعيل المنطري يا ضد من الإمام البخاري قال حدثنا وهيب يجي وهيب يا ضد سدمو شيني وهيب بن خالد شيكما حدثنا هشام يجي هشام بن عروة سلم عن أبي يقول البويش أبن يجي دخل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عام الفتح من كدائه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا شقاء مكة عام الفتح شكر داقفة مكة من كداء دق كداء شيني من الثانية الأولياء شيني كداء كاقا لها ينظري أبن دون النبي واريكي كرنتوه ta ina ake fita makka kuma ana ji ta ina ake shigowa makka saboda kowace riwaya sai ta ce da halan nabiyyu min kada'in sallallahu ta'ala alaihi wasallam sannan kuma wa kharaja ya fita sannan daga kaza to nan sai ce da halan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min kada'in wa kana urwatu yadkhulu minhuma urwa ya zama yana shigowa minhuma daga gare su su biyu din daga kada'in da kuma hudan duk biyun yana shigowa yana shigowa daga gare su kilayhi ma da su biyu wa akthar ma yadkhulu min kada'in aqrabihima ila manzili watan amma mafi yawan inda ya fi shigowa ya fi shigowa min kada'in daga kada'u saniya aqrabihima don ita ce tafi kusa ila manzilihi zuwa ga gidan urutun ibn zubair kaga nan bai yi bayanin magana ila annabi sallallahu alaihi ke fita ba amma da ya faɗi ila yake shigowa tare da tarjama min ayyuna yakhruju min makka kaga mutabakar za ta yi wuya min ayyuna yakhruju min makka ko eh amma in ka bi nan za ga dakala dakala annabi sallallahu alaihi wasallam amal min kada'in kaji an shigo shi to ana sauran aji wa kharaja min kudan ko to sai babu shi don shi ce da mutabaqa ba da tarjama idan bai faɗe shi ba قال أبو عبد الله كداء وكد موضعا يجي أبو عبد الله والإمام البخاري على الإمام البخاري ينازل يفسر كداء عند أكتشي دخل من كدائن kuma wa kharaja min kudan to menene ma'anar kada'in me ma'anar kudan yace mawdi'an wurare ne mashigi ne guda biyu a makka mashigi ne guda biyu a makka waɗanda suke ɗaya a tudu kuma ɗaya a kwari saniyatu sufla da saniyatu ulya to nan ne su ne sai ce mawdi'an bigirar wurare ne guda biyu hanyar za ta ciki amma dai akwai gine-gine da aka yi waɗanda har kan tudanin su an yi gine-gine an yi gine-gine kan tudanin dan yanzu ba fili bane za a same shi yadda yake da waɗannan tsaunukan na da tsaunukan ne amma an bi su da gine-gine yanzu sai kawai ka hango kan tsaunin sai ka hango wani bene hawa goma kan tsaunin goma kan tsaunin
باب فضل مكة وبنيانها باب فضل فضل مكة وبنيانها والنبابي ينا مغنى الإمام البخاري رحمه الله ويشي باب فضل مكة وبنيانها والنبابي لا مغنى أكل كوزي مغنى أكل فلل مكة في فيكم مكة وبنيانها هذا في فيكم جنة جنة أنا كما يدى wata aka sani cikin kowace halitta Allah tabaraka wa ta'ala ya ji fiko yadda ya bibita tsakanin halitta mutane wasu sun fi wasu ya bibita su da darajoji haka ma a annabawa tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd haka nan a manzanni a manzanni tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd a annabawa wa laqad faddalna ba'd an-nabiyyin ala ba'd haka nan a lokuta Allah ya fifita wasu lokuta akan wasu sai ka ji na rantsuwa da wasu lokutan sai ce wal asr inna al insana lafi khusr huwa al fajr wa layalin ashr yana rantsuwa da wakatin al fajr yana rantsuwa da kwana goma na zulhijja haka ne kana fifikon waɗannan lokutan ne yasa a rantsuwa da su fifikun waɗannan wuraren ne ya sa a yi rantsuwa da su la uqsimu bi hadha al-balad kaga rantsuwa da garin makka fifikun makka ne to al'ada ce sunna ce ta Allah tabaraka wa ta'ala girmama da fifita wani jinsi akan wani jinsi to kaga nan fifikon makka makka gari ce wuri ne kamar sauran wurare kamar sauran garuruwa amma tana da fifiko a kan inda duk ba ita ba inda ba madina ba ce shi ma saɓani ne akwai saɓani to suka ce ta fi ko'ina amma ban da madina don madina ta fi ta to suka ce a makka ta fi madina amma ita kau madina inda annabi sallallahu ta'ala sallan yake kwance nan kan makka ba ta ba aka ce to a ai ba inda za ka samu inda annabi yake kwance in ba madina ba don haka in an ce makka ta bar ta gwade abin da take da shi ta ce tana da ɗaki ta kuma madina da shi tana da inda maza Allah ke kwanci sallallahu ta'ala alaihi wasallam kaga da haka wani wani ma littafi yayi akan mufakara kamar abin wato abubuwa ne da aka rawaito to sai yana hayyala makka mutunci madina ma mutunci suna faɗa ma juna ni na yi ki tana a ni na yi ki ni fa adda kaza sai ta sauka ta ce to ni hadi a daga za za ka yi littafin makka na faɗi madina na faɗi makka na faɗi madina na faɗi to nan dai fadalan makka wa buniyani hada gine gidan makka wa qawlihi ta'ala da zancen sa madaukakin sarki wa in ja'alna al-bayta mudafatan lin-nasi wa 'amlan wa takhudhu min maqami ibrahim musalla وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل حتى جاءت للقاعدين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر وأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم الأوائد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
وقوله تعالى دفدس مدوكين سركي معنا الامام البخاري يا قد wannan tarjuma za ta yi bayani akan fadalan makka sannan kuma ta yi bayani akan wannan ayoyi waɗannan ayoyi da aka karanto tun daga wa id ja'alna albayta katina lokacin da ya rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallim lokacin da muka sanya albaita ɗaki yan ce baita to ɗakin ka'aba ake nufi ɗakin ka'aba ake nufi shine baita idda annal baita ka tuna lokacin da muka sanya albaita ɗakin ka'aba shine ka'aba ita ka'aba abin da yasa ake ce ita ka'aba saboda irtifa'u bina'iha saboda daukakar gininta kullu shay'in irtafa'a sha'anuhu fa huwa ka'ab duk abin da yake dogo mai tsawo sai a ce ka'ab da haka da Hausa ana cewa likafa likafa likafa ta daga likafa ta daga to shine ka'ab saboda kasancewarta daki ne mai tsawo da wuya daga gini wanda ya yi tsawon haka za a in dai za a yi maganar watan hawa hawa ne ta kai benaye hawa hawa ita ka aba tsawonta ya kai hawa biyu zo na bene amma duk ɗaki guda ne amma na ɗin na gani shiga hoto bai ganin tsawon amma sai ya kai gashi gashi zai ga lallai hawa bene ne amma ɗaki guda ne to saboda ɗaukakar gini sai aka kira shi ka'ab ko ka'abatu wasu suka ce abin da ya sa aka kira ta ka'abatu litarbi'i bina'i watan kwana hudu kusurwa hudu ga gini ba rawun bane kusurwa hudu saboda yana da kusurwa hudu aka kira shi ka'abatu ka'abatu shine wa id ja'alna al-bayta katuna lokacin da muka sanya al-bayta wannan daki mathabatan lin-nasi wa amna masabatan matattara lillahi ga mutane duk da ake tattara duk wanda ya je umra sai ya sai ya dalce da nan sai ya garzaya da nan ma'ana sai ya zami nan masabatan kira wannan fasara matattara matattara in in haji kaje sai ka dangano da nan masabatan kira sannan masabatan makoma ay marji'an min ar-ruju'i masabatan min rujui nan ake kara kaina a tahi a koma a tahi a koma a tahi a koma masabatan kenan wasu kace ma'anar masabatan wurin da Allah ya shar'anta wata ibadar da za a wuri ne wanda za a ce a samu ladan masabatan wurin da ake zuwa a samu thawabu thawabu kai sallah nafila raka'a raka'a biyu kana da daidai da dubu ɗari na wani wuri haka masara zai yi haka in kai karatun ƙur'ani yana da wannan fifikon haka in kai salati ga ɗan sassallam yana da wannan fifikon dukkan ibadar da za ka yi a nan sai an lunka ma ita da dubu ɗari a wani wuri za ka yi da masabata wurin da ake samu lada masabatan makoma wai shi ne marja'a ko kuma masabatan matattara ne nasu ga mutane wa amnan kuma wurin aminci ne domin Allah tabaraka wata'ala ya ambace shi haraman aminan wa yutaqaddafu an-nasu min hawli shi kan wuri ne wanda aka amince da shi amma gefe gefe ga tashi tashi hankula nan ga kashe kashe nan gehe yanzu a ɓaci dukiyarka yanzu a kashe ka yanzu a yi kaza yanzu a yi mata addanci amma ban da nan makka Allah ya sanya nan wurin aminci shi ne amnan ai mawuzi a aminci wurin aminci ke wattakhidhu min maqami ibrahima musalla sai muka ce don sai an kaddar kaulin wattakhidhu kuriki sai muka ce ba an ce wa irji Allah ba wa irji Allah mun sanya to kuma in an zo nan wata izu sai a kaddara kuma muka ce game da aka ce wa irji Allah kaga takallumi ne sai aka ce wattakhidhu min maqami ibrahim musalla kuma muka ce ku riki musallan wurin sallah min maqami ibrahim a maqami ibrahim anan ne nan karatu biyu wattakhidhu min maqami ibrahim musallan da umurni ku riki wurin yin sallah a maqam ibrahim ko wattakhadhu min maqam ibrahim musalla abta ajibati sun riki kan khabari madi sun riki wurin yin sallah a maqam ibrahim to shi maqam ibrahim din nan malamai sun malamai tafsiri sun taba gangaru aka ina ne maqam ibrahim aka ce maqam ibrahim alharam kullu ko ina kai sallah harami dukkan shi ake nufi da wattakhidhu min maqam ibrahim musallal musallal wurin yin sallah min maqam ibrahim a harami ko ina za ka yi wasu ka ce a'a nan dai dutsen nan da watan hajar ta ɗora annabi ibrahim yana takawa to wannan inda sawun nan nashi yake nan ne maqam ibrahim don haka nan ne za a yi ake maganar mutakil maqam ibrahim musallan nafila ta dawafi an ƙare nan shi ne wasu suka ce a'a wattakilu maqam ibrahim musallan ku riki wurin sallah a maqam ibrahim wuraren tsatsayawa annabi ibrahim ba nan dai ba annabi ibrahim ya tsaya a arafa maqam ibrahim annabi ibrahim ya yi tsaya ya yi raka'o'i biyu biyu a zahar da la'asar maqam ibrahim a nan arafa sannan ya tsaya a arafa din ya yi addu'o'i sannan ya tsaya ya zo musu dalika maqam ibrahim sannan kuma watan masallacin muzdalifa nan ma annabi ibrahim ya tsaya ya tsaya wajen jifa ya tsaya wajen soke abin abin abin nan din shi hadaya shi to duk waɗannan abubuwa gaba ɗaya wuraren da aka ce min maqam ibrahim ba wani wuri ke kace bane duk waɗannan wurare da ya tsaya na ayyukan hajji su ne ake nufi da maqam ibrahim tsayawa arfa da sauransu su ne aka ce tafizu min maqam ibrahim sallallahu don haka zaka isko kowanne in ba wajen jifa ba inda ba a wata sallah kaga dai arfa ana sallah azhar da al'asr ana hadiya in an zo musdalifa ana hadi magriba da isha'i sannan kuma watan a masallacin a muzdalifa ana sallar asuba a nan gurin to aka ce shine maqamu ibrahim وأهلنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والآكفين والركع السجود وأهلنا من أمرني إلى إبراهيم زوى النبي إبراهيم وإسماعيل النبي إسماعيل أن شيوه kaga an tafsiri za ta yi na umarnin mi umarnin ya kunsa don an ne ce an yi umarni amma ba wani mai umarni ya kunsa ba don ba yi tafsiri shi ba don haka yanzu sai aka kawo an tafsiriya an wadda ke fassara abin da ya gabata shine an tsahira baitiya to kaji umarnin shine ku tsarkake baitiya daki na da ta'ifina saboda masu dawafi ku tsarkake shi daga shirkuka ku tsarkake shi daga bautar wani Allah ku tsarkake shi daga sabon Allah yin dawafi tsirara da sauransu da maganganun da ba za su yarda da Allah ba duka waɗannan kazance kazance ne to Allah ya umarci annabi Ibrahim da annabi Isma'ila su tsarkake watan wannan ɗaki wal saboda masu dawafi wal akifina da masu zima cikin shi war ruku'i da masu yawan ruku'u su ne masu sallaci as-sujud masu yawan sujada aka ce war rukai masu yawan ruku'u kuma zawi sujudi ma'abuta sujada wa idh qala ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amin ka tuna ya rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam lokacin da annabi ibrahim yake addu'a yana rabbi ya ubangiji ij'al hadha baladan amin Allah ka sanya wannan gari ya zamo amintacce ba yaƙi ba a kama garin yaƙi ba a zalunci a ciki ba a kama karya a ciki ba a danniya a ciki duka abin da annabi Ibrahim ke roƙon Allah kenan sannan yace warzuq ahlahu min ath-thamarati Allah ka azurta ahlahu mutanen wannan gari min ath-thamarati daga ƴaƴan itace kowane irin itace وكذا تجبى إليه ثمرات كل شيء تجبى إليه ثمرات كل شيء dukkan abin da ka san ana kayan marmari ne da ake shukawa wata ƙasa za ka sami shi a makka ko ba shuka shi a makka za ka sami shi a makka can inda ake shuka shi ba a ce shi ba a nuna mai gadara kamar da ake nuna mai makka inda ba a shuka shi saboda wannan addu'a ta warzuq ahlahu min al-thamarati kuma tujba ilayhi thamaratu kulli shay wal thamaratu kulli shay komai za ka same shi a nan don haka wata rana muna cikin wani kwararo haka sai na ga duk abin da ake a najeriya sai na ga akwai shi na ga tsamiya ga kuka ga daddawa ga kanwa ga duk waɗanda abubuwa kanun fari ko tsoro da sauransu ta ci kai abin mamaki sai ba na wasu sun ci to mamaki kuma na mi tujba ilai zamara ta kulli shi ƴaƴan itace ma da suka fi tsada an kawo su makka balle waɗin tarkacen har da taurawa da goriba duk ga su cikin makka saboda suna wani da su kuma mutane muna bari da su saboda dai sirrin tubba ilai samara ta kulli shi na'am man amana minhum billahi wal yawmil akhir annabi ibrahim sai ya ce amma ba waɗanda suka yi imani wannan addu'a tawa da cewa warzuq ahadahu min ath-thamarati sai ce man amana minhum billahi wal yawmil akhir waɗanda suka yi imani da Allah daga cikin su da akhir da ranar lahira su za ka azurta wannan abin da ya sa annabi Ibrahim ya yi haka saboda kan da ku Allah ya mishi kan da ku Allah ya mishi domin ya ce inni ja'iluka lin-nasi imamatan ba ya ce zan son ya kai imamin shugaba sai annabi Ibrahim ya ce wa min zurriyyati Allah hada hadda zurriyata sai Allah ce la yanalu ahadi as-salihin alƙawalin nan na wani imama shugabanci jagoranci banda azzalumai daga yayanka kafirai daga yayanka mushrike daga yayanka ba ba da su duk wanda ya bauɗe daga hanyar ka ba shi cikin wannan imama in ja'ilka lillahi imama qalu min zurriyyati to shi Allah ya ce qala la yanalu hadiy az-zalimin da kaga daga wannan sai wajen ji annabi ko masabatu lillahi wa amna to nan ma wajen arzikin sai Ibrahim ya ga kan nan ma an a ce mai a'a banda kahirai da haka sai ya dau hannu sai ce wani zuk ahala min al-samarati amma man amala bihim billahi don shi don nan ma kar a ce mishi la na ba hadin zalimi sai Allah ta'ala ce a'a nan ba irin wancan bane nan kan wa man kafar hama da suka kafirce zan jiyar da su dadi zan azurta don haka ya ce warzuƙa da wani nan samarati mana amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara Allah ta'ala ya ce hada hamma wanda suka kafirci zan azurta su saboda min shi azurtawa watan adalci amma imama waccan cewa in ja'ilka lin nasi imama qala min zurriyyati wannan fadla ce ita fadla sai wanda aka zaba sai wanda ake so amma shi ko ciyarwa adalci adalcin Allah yasa tun da dai ya kawo mutum a duniya to adalcin ci zai sa ya bashi abin da zai ci ya sutura da haka za ga kafiri ya ci ya sha ya sutura ya ji daɗi ya komi saboda Allah ga ya toshe shi ko karimi bai ga ya so kai tabbatun kai kare amma aljanna a'a nan kan kowa ake shi amma kaga nan duniya kowa sai Allah ya bashi don haka sai Allah tabaraka wataala ce wa man kafara an ba da suka kafirce ne aka ce adafi ne akan man amana minhu billahi wal yawmil akhir sannan fa umattihu qalilan wasu kuma suka ce jumla ce ibtidaiya sai ka ce qala wa man kafara fa umattihu qalilan zan je da su dadi qalilan dan kankani aka ce kar ayi tunanin bajin dadin kafiri dangane da na musulmi ɗan ƙanƙani ne a duniya don haka a iya jaya a ca to an ce kuma tuhu kalilan amma yanzu ga sunan da manya-manyan benaye da manya-manyan motoci da manya-manyan gidajjaji da manya-manyan dukiyoyi da kamfuna da sauransu kuma an ce kuma tuhu kalilan aka ce ai kalilan ɗin da ake nufi duk a ɗaya rayuwar duniya gaba ɗaya kalilan kul mata'ul duniya qalil rayuwar duniya gaba ɗaya ake nufi fa umatti'uhu qalilan zan ciyar da shi dan kankanin jin daɗi rayuwar duniya kaga rayuwar duniya in an kwatanta da rayuwar lahira ai kalilun ce kaɗan ce ba wai za a je da shi daɗi ba kaɗan a nan duniya amma shi musulmi wani amana minin billahi wal akhir a je da shi da yawa ba shi ake nufi ba za a je da shi dai daɗi dan kankani na duniya kenan thumma alqarruhu ila azabin nar sannan in gwa matsar da shi shi ga wanda ya kafirce din zuwa ga azabar wuta in matsar da shi zuwa ga azabar wuta saboda kafircinsa wa bi'sal masir makoma ta yi muni ita ce wuta wa idh yarfau ibrahim alqawaid Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ka tuna ya rasulullahi lokacin da annabi ibrahim yake daukaka qawaidu bangaye qawaidu filoli ginshikai na ginin ka'aba min albayti daga daki din wa isma'ilu da ɗansa isma'ilu wannan takdimi da ta'khiri ne akai wa idh yarfa ibrahim alqawa'id min albayt wa isma'il eh kamar ma'anarsa wa idh yarfa ibrahim wa isma'ilul qawaid min haka sai aka gabatar da ma haqqu ta'khir aka jinkirtar da ma haqqu taqdim to shine taqdimi da ta'khiri inda malaman tafsir suka ce aka yi lokacin da annabi Ibrahim da Isma'il suke daukaka ginshikai filoli min albayt da daki ga abin da suke cewa rabbana taqabbal minna ya ubangijin mu ka karban mana wannan aiki ka karban mana wannan aiki don haka komi matsayin mutum ya yi aikin Allah kwaɗayinsa Allah ya karba annabawa ne Allah ne ya umarci su yi wannan aikin Allah ne ya ba su umarni su yi wannan aikin amma kaga abin da suke roƙo aikin Allah ya karba shi ya ce su yi kuma suka yi yadda ya ce din amma kuma ba su bushe ba suna roƙon Allah ya karba ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم حقيقة يا أبنجي السميع ميجيني العليم المسلمين ربنا واجعلنا مسلمين لك يا أبنجي كسنيام مسلمين لك ما سجاوا ما سميقوا مكي هكذا النبي الله النبي إبراهيم النبي الله النبي إسماعيل yana roƙon Allah ya sanya shi ya zama musulmi kaga ba musulunci irin wannan da aka sani shi aka ce musulunci nan watan matsayi ne na koli islamul ihsani ne suke magana suna magana ne akan islamul ihsan da akwai islamul islam akwai islamul iman akwai islamul ihsan eh to shi suke magana annabawa da yawa za ka ji suna tawaffani musliman rabbi ka dataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhaqni bis salihin annabi yusuf tawaffani musliman musliman wanda ya ni kauyen shi kulli ya shiga baki ɗaya ga Allah bai da zafi bai da matsayi ko kuma musliman ka dawwamar da ni musulmai ka dawwamar da mu musulmai irin na ya ayyuhal ladina amanu aminu ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani kuma aka ce aminu ku imani to ai sai da suka zama su imani sanda aka ce musu ya ayyuhal ladina amanu to me yayi ma'anar aminu na daga baya aminu ku dawwama akan imani ke aka ce shine ma'anar irin wannan ka dawwama da mu akan wannan tafarki na musulunci har mutuwa har mu sadu da wa min zurriyyatina kuma daga zurriyyan mu watan bayan Allah in Allah ya faɗakar da su sun faɗaku tun da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce la ilaha illa zalimin tun da annabi Ibrahim ya ce wa min zurriyyati can to tun daga nan annabi Ibrahim yake kaffa kaffa bi bi kallamuwa gaba ɗaya kaga can ya ce man amana minhum billahi wal yawmil akhir nan kuma ya ce wa min zurriyyatina wa min tabidiyati ba'i wasu daga zurriyyarmu saboda an riga an sanar da shi la ilaha illa zalimin da aka yi tulin zurriyatina ummatan muslima haka nan ka sanya ummatan al'umma muslima wadda take mai jawuwa zuwa gare ka mai mai da al'amuran ta kaco kam zuwa gare ka ubangiji min zurriyatina daga zurriyanmu wa arina manasikana ya ubangiji ka sanar da mu manasikana ayyukan ibadanmu wa tuba alaina ka karbi tuba gare mu innaka anta tawwabur rahim hakika kai ya ubangiji at-tawwab kai ne mai karɓar tuban bayinka ar-rahim mai jin kan bayinka mai jin kan bayinka kaga wannan ita sune ayoyin da Imam Bukhari ya ya kawo anan bayan wato a cikin bayani ko tarjumar fadl makka kaga nan
yana nuna yana daga falalan makka ta fi samu addu'a annabi ibrahim babu fadli makkata ubniyanha falalan makka da gine-ginenta wa qaulin lahi ta'ala ta sanar sai kawo to ai kaga cikin wannan aya ma an san falalan makka annabi ibrahim yana addu'a gare ta yana yana yana addu'a gare ta in qala ibrahim la ij'al hadha baladan aminan warzuq ala min thamarati manamar min billahi wal yawmil akhir hayya zuwa karshe dai ga addu'in duk annabi ibrahim da yake yi sannan kuma ga abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya fara cewa in ja'alna al-bayta masabata wurin da ake karkai akai a goma akai a goma masabata wurin da ake zuwa a samu lada miliyoya cikin aiki kadan cikin aiki kadan to yanzu mutum ya yi nafila raka'a biyu ya samu lada dubu ɗaya in yayi goma ya samu miliyan in yayi goma cikin minti talatin yana da wannan goma ya samu lada miliyan guda bai wannan yana karantar da mi fadlu makkata fadlan makka to
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابو عاصم قال وولد بن جريج قال وولد امر بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك فخر إلى الأرض ولمعت عيناه إلى السماء فقال أرني إزاري فشده عليه حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعباس ينقلان الحجارة فقال الأباس للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اجعل إظارك على رقبتك فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء فقال أرني إذاري فشده عليه وأن الحديث عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو آسم أبو آسم يا ذنتدني قال أخبرني ابن جريج ابن جريج يا ذنتدني قال أخبرني عمرو بن دينار عمرو بن دينار يا ذنتدمو يا ذنتدني قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ya ce hakika na ji jabir da abdullahi ansari watan ƙala ya ce lamma bun ya ce ka'abatu lokacin da aka gina ka'aba zahaban nabi sallallahu ta'ala sallam abbasun yan kula da hijara maza Allah sallallahu alaihi sallam da abbasu zallar da shekara watan talatin da biyar shekarar da aka mai da ƙuraishi da mai da ginin ka'aba kuma a wannan shekarar ce wata aka haifi sayyida fa'ima az-zahra alaiha salam to to shine yake cewa lokacin yan kula ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib sun zamo suna cirato duwar wasin ginin Ka'bar fa qala al-Abbas sai Abbas yace lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ij'al izarak ala raqbati izarinka wato abin daura wannan naka ga kugu ka sanya shi ala raqbati ga wuyanka don jin daɗin ɗauka fakarra ilal ardi ya ce fakarra sai ya faɗi ilal ardi ga ƙasa waɗari hatsaina mu sai idanu annabi sallam suka kakkafe zuwa sama mana suka kakkafe ya kafe yana kallon sama faƙala ce arini izari aka ce mala'iku ne a wannan lokacin suka ce maza maza mai da izarika maza maza mai da izarika fashaddahu alaihi faƙala sai ci arini izari nuna min izari na izari na yake fashaddahu alaihi sai ya daura shi alaihi gare shi mana sai ya daura mashi a wata riwaya ce falam yura quryanan ba'da zalika sallallahu ta'ala alaihi wasallam to
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها إلا أن البيت لم يتمم على مواد إبراهيم حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لها ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم قال لولا حلفان قومك بالكفر لفعلت فقال عبد الله رضي الله تعالى عنه لئن كانت عائشة رضي الله تعالى عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما أرى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قوائد إبراهيم عبد الله بن مسلم هذا تدم من جانب أبو البخاري أم مالك يا جلق الإمام مالك وأنا ابن شهاب شيكم إمام مالك يا جلق محمد بن شيني محمد بن مسلم بن شهاب الظهري عن سالم بن عبد الله شيكم يا جلق سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن محمد أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر سنبي عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر يا أبا عبد الله بن عمر وتلاباري أن عائشة يجي لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها يدعى تبت قريت زوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا لمن صلى الله عليه وسلم أبنت تشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له hakika manzo Allah sallallahu alaihi ya ce da ita alam tarai yanzu baki baki sani ba anna qaumaki sanin mutanen ki quraishawa lamma banaw alka'bata iktasaru ala qawaid ibrahim lokacin da suka gina ka'aba suka saki ginin ka'aba sun takaita sun kasa abisa harsasan da annabi ibrahim ya gina ka'aba akan ta فقلت يا رسول الله umar min aisha ta ce sai na ce ya manzo Allah ala ta rudduha ala qawaid ibrahim me yasa ba za ka mai da ita ba a bisa harsashin da Allah ibrahim ya gina ta qala yace laula hidthanu qaumiki bil kufri la fa'altu ba dan mutanen ki ba su dade da baro kafirci ba musuluncin bai dade ba ba a dade da baro kafirci ba la fa'altu da aikata domin yanzu waɗanda ba su dade da baro kafirci ba zuwa musulunci in suka ga an yi haka an rushe ka'aba za su ce to ai ga irin ta nan wasu za su ce musu ga irin ta nan kun gani duk addinin da za a rushe ɗakin ga na bauta ɗakin ga da ake bauta gare shi ba addini domin nan ne Allah ta baraka wa ta'ala shar'anta a bauta masa ba ɗakin ake bauta ma ba Allah ake bauta ma amma ya ce watan a kewaya a yi dawafi ibada ga Allah tabaraka ta'ala to shine yake cewa ba dan mutane ki ba su dade da baro kafirci ba shine ihsanu qaumiki bil kubri la farad qala abdullah sai abdullah yace radiyallahu ta'ala anhu ya dala tabbata gare shi Allah in kanat aisha to lallai kau aisha ya dala tabbata gare ta in ta ji haka daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ba shakka yake ba akan ta ji haka ai magana um la sha dimunci dahirci yankan wuka ce to me yasa ya amfani da wannan uslubi me kama da tashkiki me kama da tashkiki kace a kaida ce ta Laraba sukan yi wannan da niyyar ma da manufar takidin zance eh karfafa zance tabbas lallai ummu da aisha ta ji wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam to ma ura rasulullah sallallahu alaihi wasallam bana ganin abin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam taraka islamar rukunaini ya bar sumbanta ko shafar ginshikan nan guda biyu alladain yaliyanil hijra waɗanda suke kusa da hijr hijr watan ka'aba tana da irin wannan kamar kusurwoyi guda hudu wannan kusurwa nan hajjarul aswad yake na ake fara tawafi kaga za a sa daki dama sai a biyo ta nan ya ka biyo ta nan to nan ma akwai ginshiki nan ma akwai ginshiki to gefe haka kamar nisfu da'ira za a ga wata katanga haka ta kifo waɗannan kusurorin guda biyu ta haɗo watan kusurorin guda biyu sai ta saki hili ciki to wannan shine hijir wannan ginin wanda ya haɗo waɗannan kusuroyi guda biyu to waɗannan kusuroyi guda biyu waɗanda hijir ya keɓo haka to su ne rukunai lilladaini liyanin hijira to in ka wuce nan za ka zo ga rukunul yamani sannan ga wannan kusurwa don haka ma ake kiran waɗannan alyamaniyai alyamaniyani kusur wannan da wannan duk yamaniyai ake kiransu saboda suna kallon jihar yaman inda yaman take waɗannan kuma ashamiyani suna kallon inda jihar sham take da haka wannan ginshi waɗannan kusurwoyin guda biyu ana kiransu ashamiyani waɗannan kuma alyamaniyani alyamaniyai ne to waɗannan manzo Allah bai shafa su amma da wannan da arrukunul yamani manzo Allah sallallahu ta'ala sallam watan yana yana shafar su to shine Abdullahi bin Umar yace lallai ko ina zato ina ganin shine dalilin da yasa manzo Allah sallallahu in ya taho yana shafar wannan rukuni inda Hajar Aswad yake yana shafar arrukunul yamani amma bai shafar waɗannan ginshiƙani ashamiyani kenan allazaini yaliyanil hijra wanda suke kusa da hijiru manzo Allah bai shafa su saboda ni illa anna albayta dalilin da yasa manzo Allah bai shafa su anna albayta lam yutammam ala qawaid ibrahim ginin ba a cika shi ba akan asasin da Annabi Ibrahim ya gina shi don haka har yanzu nan inda suke wani bangare ne na Ka'aba don haka ba a kai ƙarshen ɗaki ba ƙarshen ɗakin na gaba wajen kamun shida zira'i shida zira'i shida kuma da mu ci zira'i shida kaga kenan tunda bai kai karshe ba wannan ginin da aka yi wa Ka'aba yanzu ba karshen ta bane shi yasa ta nan bangaren manzo Allah baya shafar waɗannan ginshi ko waɗannan kusurwoyi guda biyu sai dai waɗannan to shine istinbadi cewa yana ganin ba komai yasa ma'ura rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraka islamar rukunaini الذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم جن داكي بأتشكا شبا أبسا قواعد جن شقي da asasi da foundation ɗin da annabi Ibrahimu ya aza harsashin ginin shi ita Ka'aba watan annabi Ibrahim alaihi salamu lokacin an yi maganganu da yawa akan ginin ka'aba an yi maganganu an ce mala'iku suka fara gina ka'aba wanda ya daidai albaitul ma'mur albaitul ma'mur mala'iku na tawafi a can don haka Allah tabaraka wa ta'ala ce mala'iku su gina daki saiti da wannan albaitul ma'mur yadda mala'iku ke tawafin shi a can suna sallah a can haka ma nan mutane za su yi sallah a nan su yi tawafi a nan sai a gina shi za a gina shi har Allah tabaraka wa ta'ala saukar da annabi Adam aka ce annabi Adam shi ma ya sake mai da ginin Ka'aba amma suka ce annabi Adam bai sake mai da ginin Ka'aba yana ne yadda yake ginin mala'iku sai da aka yi tufana da aka yi tufana sai aka ɗauke ginin can aka ɗauke shi ruwa ya cinye duniya gaba ɗaya amma ɗakin an ɗauke shi shi ma jirgin annabi nuhu ya zo daidai gurbi shayi da ɗakin yake yi ta dawafi ya yi ta dawafi don gurin amma ba tare da akwai ɗakin ba to annaba da su bayan annabi nuhu duka ba ba sai dai su zo su yi hajji su kardade inda ɗakin yake amma babu shi an ɗauke shi sai lokacin annabi ibrahimu ne Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko mala'iku ce su nuna mai ga inda ɗakin shayin inda yake nan don haka ya mai da ginin shi inda yake sai da aka nuna mai nan za ka aza bulu na kusurwa kaza nan za ka aza bulu na kusurwa kaza wa iz bawwa'na li ibrahima makana baiti alla tushrik bi shay'a shan ibrahim kahin ya fara ginin sai da aka aiko mai mala'iku su nuna nuna mai ga inda zai yi ginin don ga inda shayin yake wa idza wa ahlu ibrahim kal bayt alla tushrik bi shay'a har an tahira baytiya lil ta'ifin wal qa'imin wa ruk'u sujud to lokacin ne annabi ibrahim ya sake mai da ginin wanda ayan nan ke fada ya sake mai da ginin kaba shi da annabi isma'il lokaci yayi na'am والحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين